أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi na alkaba'ir inda muka tsaya a kan kabira ta uku wadda ita ce kabirar take magana a kan tsahi a sati da ya gabata mun yi mukaddima a kan abin da ya shahi tsahi abinda ake ce ma tsahin kuma yanda matsawa suke kuma da yanda suke samun aljannan da suke tsahin tare da su mun takaitaccen bayani akan haka inda yau insha Allah ta'ala za mu shiga gadangadan akan bayanin da malam yayi a cikin wannan littafi nashi sannan kuma mu kawo abubuwan da za su kare mu daga sihiri da kuma yanda ake magani na sihiri idan an yi katari mun samu jarabta ta irin wannan abu ko wani namu ya sami irin wannan jarabawa yaya zami wajen nema mashi lafiya wanda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam malam sai ke cewa alkabiratu thalitha as-sihr babban zinubi na uku shine tsahi yace li anna as-sahir labudda wa an yakfur yake cewa saboda shi matsayi dole ne sai ya kafarta kahin tsahin nashi yi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma kafara Sulaiman sai ce walakin na shayaƙi na kafaru yu'allimunan nasa sihir a wannan aya ya fito zahiri cewa lalle matsahi ko kuma yin tsahi kafirci tunda Allah ya ce Suleiman bai kafirta ba amma shaidannu su ne suka kafirta saboda suna sanar da mutane yin tsahi ya ce wa malis shaitan almal'un ya ce gardun fi ta'alimihi al'insanu sihir illa bin shirka bihi yake cewa shaidan la'ananne ba shi da wani hadafi ba shi da wani guri wajen koyar da mutum yin tsahi kawai gurin shi ɗaya ne mutum ya zama mashirki ƙala Allah ta'ala mukhbiran an haruta wa marut kamar yadda Allah yake ba da labarin haruta da marut yake cewa wa ma yu'allimani min ahadin ba za su koyar da wani ba hatta ya kula har sai sun gaya maka innama nahnu fitnatun fala takfur ka sani cewa mu kinnan fitina ne kada ka kafirta fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji za su koyar da shi abin da yake raba mutum da matar shi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah babu wani abu da za su iya cutar da mutum da shi sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyan abin da baya amfanar da su sai dai cutar da su walaƙad alimu da manishtarahu malahu fil akhirati min khalaq yace kuma wannan abu da suke koyarwa ko kuma suke koya su sani cewa ba su da wani rabo a lahira a yin haka to ai ka san duk wanda aka ce ba shi da rabo a lahira ana nihin kenan ana nihin kenan gidan wuta shine sakamakon shi wanda ba shi da rabo kenan ba shi da gidan aljanna ne a gobe kiyama sai yake cewa fatara khalqan kathiran min ad-dalal yadkhuluna fi sihr wa yazunnunahu haraman faqat yace a haka ne zaka samu wasu daga cikin mutane sun shiga cikin wannan tsari na tsahe-tsahe su a wajensu kawai haram ne amma ba shirka ba ce ba kafirci ba ne ya ce wa ma ya sha'uru na annahu alkufur fi ta'alimi fi ta'alimi alkimiya yake cewa ba sa shi'urin cewa lalle kafirci ne shiga neman sanin wannan abu da suke ambata shi da cewa kimiyya ce ya ce wa amaluha wa hiya mahdus sihir fi aqdir rajuli an zawjatihi wa huwa sihir yace duka wannan aikace aikace ne na tsahi kamar yanda mutum zai ma matar shi domin ta so shi yace duka yana daga cikin abin da ake ce ma tsahi yace wa fi mahabbatir rajul lil mar'a wa bughdiha lahu da kuma neman soyayyar mutum ga matar shi ko kuma mata ta nemi soyayyar mijinta ta hanyar irin wannan tsaye-tsaye ita duka wannan abu ne wanda tsahi ne sihiri ne wa ashbahu zalika bi kalimatin majhula aktharuha shirkun madalal yace da makamancin haka da irin maganganu wanda ba a san ba me suke nihi yace duka wannan shirka ce kun bata yace wa haddu sahir haddi kuma da shari'a ta tanadar akan matsayi in ji mana ya ce huwar katil ya ce wannan kisa ne dukkan matsayi haddin shi shi ne kawai a kashe shi wannan shi ne tanadi da addinin musulunci ya mushi wannan kuma fatawa ce ta sahabbai kuma fatawa ce ta imam malik fatawa ce ta abu hanifa fatawa ce ta ahmad bin hanbal imamu shafi'i kawai shi ne ya ce matsayi idan ya yi tsahi har ya kashe mutum to dalilin wannan kisan da shi ma za a kashe shi saboda kisasi amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa kawai matsahi kashe shaki wannan shine fatawa wadda malamai suka tafi akan ta kuma ita ce tabbatacciya addinin musulunci na yace li'anna li'annahu kufrun billahi aw mudari'ul kufr yace saboda shi tsari kawai kafirci ne ga Allah manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu as-sab'ul mubiqat ku kiyayi manya-manyan abubuwa da suke halakar da mutum guda bakwai fa zakara minha as-sihr sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci tsahi a ciki yace wal mubiqat al muhlikat idan abinda ake cewa al mubiqat ana nihin masu halakarwa yake cewa falyattaqil falyattaqil abd rabbah yace to bawa yi tsoron ubangijin shi wala ya dukulu fi ma ya khasar bihi a duniya wal akhira kada ya shiga abin da zai yi khasarar duniya shi da lahir shi ya ce waje an nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga manzan rahama sallallahu alaihi wasallam annahu qal haddu sahir ya ce darbuhu bisai haddi hukunci da ake ma matsayi ya ce shi ne abin shi da takobi kawai wasu sahih annahu min ƙauli jundab yace wa man yace wa an majalatan ibn abada annahu qal yace atana kitabu umar bin khattab radiyallahu anhu yace haka wannan yake cewa wannan samin yake cewa littahin umar bin khattab ya iso zuwa gare mu ka hanyar su bisana ka hanyar su da shekara guda yace adiktulu kull sahirin musahira cewa mu kashe dukkan wani matsahi da matsahiya haka yace wahab bin munabbah yake cewa qara'tu fi ba'd al-kutub yaqulu Allah azza wa jalla yace na karanta cikin wasu littattafai Allah subhanahu wa ta'ala na cewa la ilaha illa ana yace laysa minni min sihirin wala min wala man sahara wala man sahira lahu yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni laysa minni min sihir yace tsahi bana tare da shi ba daga waje na beki ya ce wala man sahirala ya ce kuma wanda aka mi tsari ba daga ni ba ne ba kenan abu ne wanda yake zauwa daga shiga amma wa mahun bidari na bihi min ahadin illa bi ibnillah ya ce wala man takahana wala man tukuhina lahu haka ne ya ce haka nan wanda ya yi bokanci ko kuma wanda aka ma bokanci ya ce duka wannan ya ce ba daga ni ba ne kuma ba ne na saso ya ce wala man ta tsayyara wala man ta tsayyara lahu wanda ya canfi ko kuma wanda aka yi canfi da shi ya ce duka wannan ba da gani ba ne haka alubi na bi ɗalibi yake faɗa ke cewa ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatatun la yadkhuluna aljanna guda uku ba sa shiga gidan aljanna mudmin khamar wanda ya dawwama da shan giya wa qati'u rahimin wanda ya yanke zumunta idan aka ce yanke zumunta ana yin wanda ya yanke ta tun daga asali kamar ka yanke zumunta da iyayenka ba ruwanka da su ba ka kyautata musu baka da alaka da su wannan shi ne asalin yanke zumunta to ya kasance ka yanke zumunta tun daga asali ba ruwanka da iyayenka ba ruwanka da yan uwanka ba ruwanka da kowa kai ka koma share kai nasara ne to wanda yake da irin wannan ɗabi'a baya shiga gidan aljanna in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa musaddiqun bi sihr haka wanda ya gaskata tsahi wanda ya gaskata tsahi shi ma baya shiga gidan aljanna yanzu kaga irin wanda za su ringa fitowa har su ringa maganganu a gidan tele har a ringa sa su a tele na sunar suna maganganu suna nuna cewa su matsawa ne suna alfahari da haka suna nuna cewa za su iya kama nijar wani alheri ko kuma su kawon mana wani sharri kaga wannan duka abu ne wanda muna ganin shi cewa wasa ne wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim ana ganin ba komi bane ba su ma a ba su dama ne ana gani ba komi bane amma wajen Allah wallahi babban al'amari ne babban al'amari ne wanda yake shirka ga Allah gadangadan kai da kake kara kullum kake cewa Allah zai hudda mu mu da Allah muka dogara makiya sun kewaye mu kullum ayi addu'a ayi alqunutu ya kuma zaka kawo kishi alqunutu ka gama da ita ta ka matsayi ka ka dan boye ya ringa maganganu ya ringa nuna cewa shi ma na da wata gudunmuwa da zai bada kuma ka yarda da shi kuma haka ba shi dama ya ringa yaɗa wannan manhaj tashi a gidan tele kaga wannan sai contradictor abu ne wanda yake cin karo da juna wanda ba sa gamuwa su tahi ba a tahiya da wuta da ruwa ba sa gamuwa gaskiya da ƙarya ba sa gamuwa idan an tsaya ai abu guda a tsaya ai abu guda idan da matsafan za mu barku mu barku da su mu hasayin addai in kuma adda za ku rike ku rike adda ku rabu da wannan matsafan babu inda za su kai ku sai halaka wannan ita ce gaskiyar magana idan ka ce da Allah ka dogara to babu zancen ka gama Allah da wani ka tsaya da Allah shi kadai in ma baka sani ba ko baku sani ba cewa wannan ɗan borin da wannan matsahon mushrikai ne shirka ce suke ga Allah to yanzu dai kun ji tsahi shirka ce kafirci ne ga Allah kuma baka gama Allah da wani kuma ka wanye lafiya kenan wannan a kiyaye sai ka gani an samu nasara na haka rawawul imamu ahmad fi musnadihi yake cewa wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an hadisi daga ibn mas'ud Allah kara mashi yarda yake cewa ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwalatu shirkun ruqiya wadda ake yin ta da maganganu na shirka haka wat-tama'im da layu wanda suka kasance tsahe-tsahe ne a ciki ba sunan Allah bane ba wat-tiwala haka irin abubuwa da ake na magunguna na neman soyayyar mata ko neman soyayyar miji shi ma duka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga masu yace duka shirka ce at-tama'im yace jam'u tamima at-tama'im shi jam'i ne na tamima laya yace wahiya na yace wahiya kharzatin wa huruzun yace yu'alliquha al-juhala ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yace haka mutane suke zauwa suke kukullawa ga dabbobinsu ko da ɗiyansu ko kuma su da kansu ba kaga mutum ya ɗarmaɗarman kambu ya ɗarmaɗarman layu kiri kala-kala ka duba ganin ana kokowa ko dambe ko na ka gani an yi ɗarmaɗarman kaya guda shirka ce zurfa ake zubawa in aka zo aka yi ɗarmaɗarman kuma bai hana a kada ka bai hana a buge ka ban san ba ko masu ke wajen wanda suka ba su ɗarmaɗarman su ce bai yi ba ko ya ake yi ban sani ba ko wayo ake musu a ce wancan ya hika tashi tsaye ne haka suke ce musu wancan ya hika tashi tsaye kayi maganin shi da kaza da kaza ya aiki yanzu sai ka kara mai kuɗi ka kara mai abubuwa in ya so kuma sai baka wanda ya hina wancan yan har da haka sake buge kai ce gano waye kaza yi haka za a kama wayo ana amshe ma kuɗi to shirka ce ba kayan Allah bane ba eh ba kayan Allah bane kuka ji an ce wani ya hika roƙa Allah haba malam hawala a shirka ta kai gama ta da roƙon Allah ya ce wai zu'umuna annaha taruddul ayn suna tsammanin wai wannan mallake-mallaken wannan zai iya mayar da wasu abubuwa na kamban baka yanzu kaga wanda ake ɗarma ma yara tsammani ake yi abu ne wanda zai musu maganin baki misali ko kamban baka ko wani iska ko wani makamancin haka su da wannan niyya suke ɗarmawa kuma da wannan aka ba su kuma haka aka koyar da su to ba daidai bane shirka ce kenan mu kiyaye ɗanka kawai addu'o'i za ka ringa mashi in ya fara wayo iko ƙoƙari ka koya mashi ka kiyaye akan cewa ya ringa yi in ya tashi da sahi ya yi in zai ci abinci ya yi in zai kwanta ya yi in ya tashi da sahi ya yi in zai huta ya yi irin wannan addu'o'i suna nan idan aka yi katari yaro ya yi wayo ya iya su shi kenan ka huta to yana karami sai kuma kai ka ringa mashi haka ake manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar da mu irin za mu karanta a gaba irin shawarwari da za mu bayar akan abin da ya shahi kiyayewa akan tsari da kuma maganin shi idan ya kama mutum insha Allah ta'ala yake cewa wa hada min fi'lil jahiliya yace wannan ayyuka ne na jahiliya wannan a jahiliya ake irin wayannan abubuwa yace wa man taqada zalika faqad ashraka duk wanda ya yi itikadin wannan yace shirka ce duk wanda ya yi itikadin cewa wani abu yana iya kare shi ba Allah ba wani abu yana iya ba shi wani abu ba Allah ba izasta an ta fasta in billah idan za ka dogara ka dogara ga Allah ihfazin laha ya ka ka kiyaye Allah Allah sai kiyaye ka to idan baka dogara ga Allah baka dogara ga wani abu to wannan shi ne zurfan shirka ce sa Allah shi kadai ne kuma da shi kadai ake dogara kuma shi ne kadai ke yi shi ne iyaka na abudu wa iyaka na sa'id na'am haka yake cewa wattiwala bi kasri ta wa fathi ra nau'u sihr shi ma tiwala nau'i ne na tsahi yace wa huwa tahbibul mar'a ila zawjiha shine mace ta soya mata mijinta misali tana buƙatar soyayyar mijinta ta kai wani mataki kamar ita wadda ta samu bata ishe ta ba to shine zasu je a musu wannan magungunan sai a zo a yi amfani da wani abu na mutum a sami san wannan mata wanda ya huce misali shi kenan ta ringa juya shi yadda ta ga dama sai ka ji hawarsa ringa cewa wani ya zama mijin hajiya na ya ce waje da dalika mina shirk al'itikadil juhal ila dalika yu'athir an sanya ma wannan shirka saboda mutane suna itikadin cewa yana tasiri kuma wannan shi ne mahutai wani abu kaza ne zai shi yasa na samu kaza wanda kuma abu ne wanda surkulle ne to wannan shi kenan kayi shirka ga Allah subhanahu wataala na sai yake cewa la yataqadir juhal anna dalika yu'athir bi khilafi ma qaddara Allah ta'ala suna itikadin cewa yana tasiri amma sabanin abinda Allah ya kaddarta yace qala ay rahimahullah wa amma idza kanat ar-ruqya bil qur'an amma idan ta kasance rukiyar da ake da alkur'ani ne ake yin ta au bi asma'illahi ta'ala ko da sunaye na Allah yace fahiya mubaha ita wannan halakce ya annabi nabi sallallahu alaihi wasallam kana yurqi al-hasan wal husayn manzara sallallahu yana ma hasan da husayn ruqiya radiyallahu anhuma fa yaqulu u'idukuma bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lama wa billahi al-musta'an wa alayhi ittiklan na malan anan ya ka mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana rukiya ga ɗiyan shi bi ma'ana jikokin shi alhassan da kuma alhussein yana musu wannan addu'a yanzu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lama wannan ita ce addu'a da yake musu allah kiyaye su daga ido daga abubuwa makamanta haka to yanzu za mu yi bayani kaɗan akan abin da ya shahi abubuwa wa'anda malamai suka ba da shawara akan cewa idan aka bi su Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye mu daga fadawa tarkon matsawa daga masu yi mana tsaye Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye mu daga wannan abu idan muka bu inan shawarwari da malamai ba ya ce abu na harko shi ne a tauhid mutum ya rike tauhidi allabi la yi khalituhu a shirk wanda babu shirka a tare da shi ka riƙe imani da Allah shi kadai kada ka ringa biye-biye tukun ka zo wajen Allah kada ka buga ka buga he ka rasa yadda za ka yi ta kwana ka ce kai bari mu dogara ga Allah a dogara da Allah ake yi kai tsaye babu kwana ba sai an yi da yawo ba an rasa yadda za a yi ta kwana a ce an dogara ga Allah a yi irin na wanda kuɗin suka faɗa rijiya da ya ga alamun babu ta yadda za a same su ya ce sadaka to kaga wannan ba ya san babu yanda za a same su tukwana yayin sadaka gari to kai ma kar kai haka ka rasa yanda za ka yi tukwana haka ko muka ce to shikenan mun dogara ga Allah a as-sabru inda sadamatul ula in ji manzala sallallahu alaihi wasallam aka ba wani hakuri ya ƙi hakura sai da ya ga babu yadda zai tafi na dawo ce na hakura aka ce a hakurin ana yin shi ne a karo na wari tun lokacin da abu ya faru kana jin raɗaɗin abin za ka ce na hakura to a lokacin nan ne hakurin zai amfani ka to ka yi imani da allah imani na gaskiya wanda babu zancen kama-kama a cikin da kuma an rasa yadda za a yi saboda ya ce a shirk min azami asbabil halak shirka yana daga cikin mafi girman abin da yake hallaka mutum walwuko ta da ta'athir sahara wa shayatin kuma abu ne wanda da gaugawa yake sanya a samu galaba a kanka na wajen matsawa yanzu ne zai galaba a kanka idan ya kasance al'amuranka babu dogaro ga Allah kuma akwai nau'i na shirka a ciki na biyu shine al'ilmu almunafi lil jahal ya kasance kana neman sani kana neman sanin addinin kada ka zamna da jahilci akan abin da Allah ya dora maka na ibada misali yanzu ba karatu muke ba to bai kasance kullun a same ka haka kana nema ka sani abinda baka sani baka tambaya a gaya maka kada ka zamna dir Allah ya ce kai sallah ka isa ka koyi sallah Allah ce ka yi zakka ka ƙi za ka koyi zakkai Allah ya ce ka yi azumi ka ƙi za ka koyi azumin Allah ce ka yi kaza ibada kaza addu'a kaza ka ƙi tsaya ka koya to yin wannan shi yake gadon maka da dukkan wani manhabba wa dabba zai zo ya same ka kuma hallocin galaba a kanka ya kasance kana da ilimi kan addininka kan dokokin Allah subhanahu wata'ala kan yadda za ka kare kanka shi kenan sai gani ka zama gagarbatau sai a ringa tsammanin wani abu ka taka irin na wa'incan matsawan kai kuma a ba komi ba ne ba da allah ne ka dogara saboda ka nema kasan shi abu na uku wanda zai taimaka mana domin mu kiyaye kanmu daga tasiri na matsawa imtila'ul qalb bi ta'zimillah ka cika zuciyarka da ganin girman allah a duk lokacin da bawa ya ji a zuciyar shi cewa yana ganin girman Allah kuma Allah shi ne mai mulkin komi shi ne mai iko akan komi shi ya halitta kowa da komi komi da ikon shi ne ke faruwa to ba abinda zai ba shi tsoro to amma da karin ga samun ɗan tawaya akan ganin cewa akwai wani abu wanda takan ya gagara Allah sai wani ya kama maka da kawa da jin wannan a lokacin da zaka fara karkata wajen wa'anta a na roƙi Allah na roƙi Allah abin bai yiwa bari in koma wajen wani takan yi a can yayi kenan ne zuciyarka yanzu ta raya maka cewa Allah subhanahu wataala a kowane abu da ya gagare shi bari in je wurin wani ya kama abin to idan zuciyarka ta cika da ganin girman Allah wallahi komin girman abu komin girman abu kana ganin cewa mustahil ne baya yiwa wallahi zaka ganshi dan kankani a gaban ka dan kankani zai ganshi a gaban ka saboda kawai ka san wa ma zalika ala Allah bi aziz ka san cewa wannan a wajen Allah ba komai bane ba yanzu ne kun fai kunni innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fai abinda zai baka misali da zai baka sanin wannan ka kalli zakariya alaihi salam lokacin da zakariya ya tsuha matar shi ba ta aihuwa bai da magadi ya buga shuru ranar da ya ɗauki maryam a matsayin wadda zai ringa rena da ya kata ya ajiye ta wata rana ya huta yana dawowa sai iskota da abincin da a wannan zamanin babu shi sai tambaye ta anna laki hana daga ina kika samu wannan abincin sai ta ce huwa min indillah ai wannan daga wajen Allah ne yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana arzitar da wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba yana ganin haka tunanin shi sai ba shi cewa allan da ya kawo abin wannan da ba lokacin shi ba to yana iya bani wannan dan da nake nema duk da cewa ina ganin abu ne bai yi ba sai allah ce hunalika da a zakariya rabba a lokacin nan sai zakariya daga hannu ya ce ya allah dan wannan wani ke bukata sai allah ke cewa ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu ya'ya matar tashi ba ta kare ba ta aihuwai amma allah mai albashir ya ce ana ma albashir zaka samu da zaka samu ɗan ismuhu yahya kuma sunan shi ma yahya menene wannan zuciya ce ta cika da ganin girman Allah cewa ba abin da zai gyara Allah subhanahu wataala kada kai tsammanin baka da komi ta kan yi ba ka zama kaza ba ba ka samu kaza ba wallahi wannan rashin ganin girman Allah ba ka zama kaza ba ko kuwa ne na da kaza ni tana ba na baiwa in samu kaza haba mala Allah ne yake badawa innahu yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab wanda ga dama ho yake ba ko ne ne wallahi kar kai shakka ka daga hannu ka ce Allah baka in Allah kalli zuciyarka baka shakka kuma kai imanin cewa zai baka wallahi an tsari Allah zai baka kai itikadin wani abu na hudu wanda yake taimaka maka kai karhi duk wani mai tsari shine tawakkali ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya tawakkali ga Allah to Allah ya ishe shi ya wadatar ne wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adaytumuna wa ala Allah yati falyatawakkal mu'minin wa ala Allah falyatawakkal almutawakkil ga Allah ne duk mai tawakkali zai tawakkali ya zama lafiya kai tawakkali ga Allah shikenan kullan yusibana إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون باب abin da zai same mu aka ce annabi ka gaya musu sai abin da Allah ya rubuta shine majibincin lamarin wa ala Allah falyatawakkal almu'minun kuma ga Allah ne duk mun zai tawakkali ya zama lafiya kai tawakkali ga Allah cewa da shi ka dogara to komi aka ce kuma ka a tsaye zai iske ka na biyar tarkus zunub wal ma'asi ka kiyaye saba ma Allah ka kiyaye zunubai na babu gera babu saba akwai zunuban da wani lokaci isko ka suke akwai kuma zunuban da kai ka kirkiro ma kanka to ka ringa yawaita istighfari kuma ka nisanci duk wani zunubin da ka san cewa wannan zunubin kai ne zaka tashi ka aikata shi ka raba kanka da irin wannan zunubin ya ce li'annar zunubu wal ma'asi min akbari a sababin zuri bala zunubai da saba ma Allah yana daga cikin manyan abubuwan da suke sabkar ma da mutum bala'i mafi yawa abubuwan da muke aikatawa suna zauwa ne dalilin abubuwan da muke aikatawa falata lumanna illa nafsa kada ka zargi kowa kanka za ka zarga inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai sauya ma mutum wani abu da yake ciki sai ya sauya ma kanshi da kanshi idan ka sauya game da ubangiji ka ringa saba mashi ka ringa abin da ga dama kai ma za ka ga abin da aka ga dama in dai abin da ga dama kake ko to abin da aka ga dama za ka gani gaba ka ciyaye dokokin Allah sai ka zauna lahiya wani lokaci kana cikin aikata zaben kana saka aikata shi daga an ji homa ita shikenan an kare a jira samun ka zaka yi saboda shaidan za mu karanta yanzu a cikin sarun bata shaidan ko aljani idan ya zo zai shiga jikin mutum babu abin da yake ba shi wahala kamar shiga jikin mutum shiga wannan ta farko lokacin da zai shiga jikinka ba tashin hankali a wajen shi kamar lokacin zai shiga jikinka shi da abu mai wahala saboda tsayawa zai ringa yana binka sau da kawa yana binka sau da kawa sai ya samu kokazo inda zai presenti samun shiga idan ya rasa wani okazon in to zai jima yana bibiyar ka bai same ta idan ya same ka kullum cikin arwalla shi kenan ka kare da shi bai tunkarar ka idan ya same ka duk abin da za ka yi ka ce bismillah ya ka kare da shi idan ya same ka da sai ka azkaru saba ka kare da shi zan kwanta ka yi kul azai ka yi azkar ka kare da shi bai iya tunkarar ka to idan ya kasance ka samu kanka cikin wata gafala to ya samu okazo zai kwanta barci kai da kana cikin sa'a ma Allah ma cikin barcin ya dauke ka yi an kare katan katan zai same ka yi ɗaiɗai da kai dama kana cikin sa'a ma Allah barci ya dauke ka shikin ka ba kanka dama ka ba da dama da kanka a hallakanka kenan ta kiyaye takaɗan san ake yi ko shi da karan kanshi ko kuma aiko shi malik ke cewa mai sarin barta da ke cewa shaidan yana daukan aljani yana daukan wasu hanyoyi guda hudu domin ya shiga ma illa kamar yana duba wasu lokuta guda hudu a rayuwarka a lokacin nan ne yake samun dama shiga jikinka lokaci na fari a lokacin da ka ji tsoro mai tsanani tsoro lokacin da ka zabara zabarar wannan da kake yi jijiyoyin jikinka sun tashi hankalinka ya tashi a lokacin da zai samu dama shige ka hanya ta biyu a lokacin da kai farin ciki mai tsanani shi ma lokaci ne zai shige ka hanya ta uku a lokacin da kake cikin gafala ka shiga cikin wata gafala ba ruwanka da azkar ba ruwanka da ambatan Allah kana irin wayannan abubuwa na sabu shikenan lokacin ya shige ka kenan na hudu lokacin da ka biye ma sha'awa ita ma kuma ta saban Allah a wannan lokacin kana wannan yanayi ne wanda yanzu ne kuma zai shi kai ma yana Allah da haka mu kiyaye Allah mu kiyaye mu kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum haka Allah ke ta awalan ma asabakum musibatun qad asabtum mithlaiha yace qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum nashidda al-isti'anatu billah dogaro ga Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ga zuciyarka ta cika da wannan wannan tauhidin gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako Allah ji kan Dr. Idris haka Allah ke ta fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ayi gudu a koma zuwa ga Allah haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake kiran su yake cewa ni kin nan mai wa'azi ne a gare ku na bakwai taqwallahi ta'ala tsoron Allah subhanahu wata'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kayduhum shay'a idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah ba wani abu da zai cutar da ku na kaidin su duk mai kaidin duk mai kaidi duk mai kulla maka sharri duk mai neman ka da wani abu ko mai tsari idan ka kiyaye dokokin Allah ka ji tsoron Allah ba abin da zai cutar da kai sai dai kawai a ringa bugawa ana barinka na takwas tajdidu tauba wa muhasabatun nafs mutum ya ringa jaddada tuba zuwa ga Allah kuma yana ma kanshi da kanshi hisabi ka zo barci ka auna kanka ka ce wai ni a yanzu yau ayyuka nawa ne na alkhairi ayyuka nawa ne na samu kai da kanka zaka ma kanka hisabi da kanka a wurin wannan ka dauko tun daga safiya har zuwa dare sono ne da mutum sono na zagi wani na ci haram yau na yi kaza na yi kaza duka ka auna sai ka auna haka sai gani yanzu da wannan zunuban zai kwanta kai barci kare ido a tahidaran wani wuri ya kuma biya kuma baka sani ba to a lokacin nan tashi kai arwalla kai raka abin kace ya Allah na tuba ka ya hini kai addu'a kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma ighfir li dhunubi kullahu dukkahu wa jillahu sirrahu wa alaniyatahu ka daga hannu kace ya Allah ka yahi min zunubaina na zalunci kaina manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya raka'a biyu ya daga hannu ya ce ya Allah ka gafarta mana Allah zai yi mishi duka zulubin shi ka yi sayyidul istighfar ta kuma kwanta wannan shi ne cikakken hankali wanda ya san me yake yi tun da ka san dai dole ya an mutu ko to ka ka yarda ka mutu da irin wannan abubuwan a wuyanka alhali kana da dama minti biyar minti biyar ya ishe ka kai arwalla ka daga hannu ka ce Allah ya maka to kai ka wannan a duk wuni ka ka yarda ka yi barci da sabon Allah a wuyanka na tara al'iktaru min addu'a wa zikir wal istighfar wa tilawatul ƙul'an yawan zikiri yawan addu'a yawan istighfari yawan karatun alƙul'an iya taimaka maka ya kasance zuciyarka da ruhinka ba irin na shekannu ba ne ba shaidan bai samu abinci ba a zuciyar da take yawan ambatan Allah bai iya zama a wannan zuciya ba wurin zaman shi ba ne ba me yawan zikiri me yawan karatun Kur'ani ba wajen zaman shi dan bane ba abokin zaman shi yana can wanda ya shiga tashanci amma ba me yawan ambatan Allah ba dan haka ka kasance in bakka komi kana wani aiki ko kana tafiya a saman moto ne a saman mota ne dinga motsa bakin ka subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallahi alazim la hawla la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kawai ka ringa yi kakka tsaya ka ringa cewa he ka lissafa ka san nawa kai gaba Allah zaka je ka ce ni fa kaza ne sai an an rage mini ko a ita yi kawai kai ma ka je idan ka beke suna kan da zuciyarka da kwallonka baka san ba adadin ladan da gare ka kawai an kama ya surfaran da inda ka ringa mamaki da duka wannan nawa ne har ka mance da kai kakkai wasa la yazalu lisanaka rutban bi dhikrillah kakka bar bakinka ka ji kashi ko da shi da ambatan Allah alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai Allah ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zuciya take samun nutsuwa na goma al-muhafaza ala salawat al-khams fi jama'a a kiyaye yin sallah guda biyar a cikin jama'a sallah asuba ita ce mai wahala man sallar subha fa huwa fi dhimmatillah duk wanda ya sallah asuba yana cikin kariya ta Allah yana cikin alƙawarin Allah ka ringa kokarin sallah asuba a cikin jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallah asuba a jami'i kamar ya raye dare duka ne yana yana kiyamul layl kan mi wasa da in sallah ta asuba haka nan na 11 as-sadaqa sana'iul ma'ruf taqiyyun musari'us su wal afati wal halakat yin sadaka abu ne wanda yake korar maka da dukkan abubuwa na cutarwa abubuwa marasa daɗi in dai kana sadaka kana kyautatawa kana alheri to wasu abubuwan baka sani ba Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye maka su baka sani ba don haka iya daga cikin abin da za mu ringa yi na alkhairi shine yawan sadaka da kyautatawa na malam ya ce na sha biyu shine at-tasmiyatu inda dukhulil bait idan zaka shiga gida ka dinga ambatan Allah wa inda ta'am idan zaka ci abinci ka ambaci Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ar-rajul baytahu idan mutum ya shiga gida fa dhakara Allah inda dukhulihi ya ambaci Allah lokacin da zai shiga wa inda ta'ami a lokacin da zai ci abinci qala shaytan sai shaytan yace la mabita lakum wala asha babu wajen zama a gare ku kuma babu babu wajen cin abinci a gare ku a wannan gida kenan idan kuka ambaci Allah lokacin shiga gida da lokacin cin abinci kenan shedan ba wurin zama a tare da shi kuma ba cin abinci a tare da shi yace wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala shaytan idan kuma ka shiga gida baka ambaci Allah ba sai shedan yace adraktumul mabit kun samu wajen kwana wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi idan kuma bai ambaci Allah ba lokacin cin abinci qala adraktumul mabita wal asha sai shedan yace to kun samu wajen kwana kuma kun samu wajen cin abinci kenan kaga zaka ringa kwana tare da shedan saboda baka ambaci Allah ba wajen shiga zaka ringa cin abinci tare da shedan saboda baka ambaci Allah ba lokacin da zaka ci to dai kasance shine abokin mu'amala kai na iya cutar da kai na goma sha uku at-ta'awudu billahi minash shaitan mu da yawan ambatan Allah da neman tsari a gare shi daga shida Allah kiyaye mu daga sharrin shi shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin jerin abubuwan da ya koya da da da ya sabkar mana na neman tsari har da kai sharrin shi inda yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jannati wan nas kaga neman tsari ga Allah daga sharri shi wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah hakanan na goma sha hudu shine ta'ammud mukhalafat ash-shaytani fi ma yaf'aluhu wa fi ma yuhibbuhu min dalika al-aklu bil yamin yake cewa shine ka ringa yin abin da shaytan bayya so cin abinci da hannun dama shaytan so yake ka ringa ci da hannun hagu daga cikin abubuwa misali ka rike burodi a nan ka riƙe shayi a nan ka cira ka sha da hannun hagu a ya haƙuri ajiye su duka biyu ringayi da hannun dama ka cira da hannun dama kuma ka sha da hannun dama saboda kashe ɗanka ba shi dama a kanka ya ringa abin nan haka nan ƙailula barcin rana shi ɗan bai barcin rana kuma bai yaso a ringa shi haka nan tarkut tabzir barin almuzaranci karka ringa almuzaranci aiki ne na shaitan innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin masu yin almuzaranci yan uwan shaitan kada ka zama dan uwan shi haka nan at-ta'anni fil umur ya rinka kasance ka ringa yin abuwa a hankali ka bari yin gaugawa al'ujila min ash-shaytan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaugawa aikin shaytan ne ya kasance abin da bai cancanci ai gaugawa kai kawai aikin ka kode wuce a cikin gaugawa kuma kake batawa haka nan raddu tafa'ul mustata idan kai hamma ka ringa rihe bakinka ya daga cikin abin da zai kiyaye ka daga zama tare da shaytan tarku safar bi mufradi barin balaguro kai daya misali kawai ka ɗauki mota kai ɗaya ka kama hanya ka ringa balaguro ya daga cikin abin da ba su an yi su ya kasance ka samu abokin tafiya ko ka hau moto kai balaguro mai nisa in dai ba wani abu ne na sirri ba ya kamata ka samu abokin tafiya ko da a ce bayan ka beki ko da a ce tare ne yana kana bin shi gaba da baya kuna tafiya tare haka yake da a ce kai kadai ne tsakiyar daji kana tafiya abu ne wanda fasilaman shidannu za su ringa sha maka kai haka nan tarkul iltifati fi salat barin waiwaye a cikin sallah ya daga cikin abin da ba su ka ringa kakkau da kai a cikin sallah saboda abu ne wanda yake zauwa daga shaidan to kada ka ringa yin abin da yake so kamar malamin ya kama da shawarwari ne na mu bar yin abin da shaidan yake so bala goro kai kadai abin da yake so ne hamma ba kare baki ba abin da yake so ne almubazaranci abin da yake so ne to tun da abin da yake so ne to kai yi abin da bayya so kenan kai kishe shi ya ce tarkul mar'a alkhuruj min baitiha illa li haja barin mace tana huta daga gida ba tare da wata bukata ba ya daga cikin abin da shekan yake so ko mata su ta yawo in zina yin wannan ya san lokacin da zai samu dama ne ya kirkiro muku wata fitina ko wani to barinsu rashin barinsu iya daga cikin abin da zai taimaka ya kasance bai samu dama ba to wannan su ne shawarwari wanda ba sai na ƙarshe yake cewa na sha biyar yake cewa wanda ya waye gari ya samu dabino guda bakwai ya ci to ba abin da zai same shi ko sun ko kuma sihiri ko guba ko sihiri hadisi na mazala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tashi da sai ya ci dabino guda bakwai ko tsahi ko guba ba sa tasiri a tare da kai ko da a ce ka ci wani abu wanda akwai microbe a ciki misali baya tasiri a tare da kai saboda kai koyi da hadiyu na shiryawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne shawarwarin da malam ya bamu a takaice akan abin da ya shahi shi wannan abu to yanzu za mu magana a takaice ita ma akan abin da zai taimaka mana wajen maganin shi wannan sihirin sihiri kala-kala akwai sihiri na raba ɗan uwa da ɗan uwa akwai sihiri a sihiri na neman soyayya tsakanin wani ko da wata ko wata da wani to duka wannan nau'ika ne na sihiri kuma ana yi yanzu haka ana yi kuma a da'ayi kuma akwai magungu hanyoyi da ake bi domin magance irin waɗannan matsaloli tabbas akwai kakkai mamaki wata rana ka samu kanka cikin irin wannan hali allah tsare mu abin da shayi sihiri na raba mutum da mutum wannan ya zo a cikin alkur'ani mai girma a cikin wannan aya ta wattaba umma ta turu shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin wannan aya fayyata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji za su koyar da abin da yake raba tsakanin miji da mata to wannan aya kaga ya fito hili akan cewa me aikin su kenan suna yi ya daga cikin tsahi a raba mutum da matar shi kawai ana zaune lahiya kana son ta ka'ar mota kana tsoro ma za a hana ka haka nan dai Allah ya taimake ka samu ita ma kuma tana so akai ƴan uwanka suna so akai ƴan uwanta suna so akai an zo an zamna an muku nasiha an ja kunnan ku an nuna muku cewa akwai abubuwa da ake kiyayewa ita ma an gaya mata duka ana kokari a zamna lafiya amma rana ɗaya sai gani kawai in ka kalle ta ka tsane ta rana ɗaya in ta kalle ta kawai ta tsane ka in ka fito waje kana farin ciki amma in ka shiga cikin gida kawai shikenan hankalinka ya tashi san babu zaman lafiya yana da cikin alamu na cewa akwai matsala tsakanin ku matsala tsakanin hadisi ya tabbata da jabir bin abdullah manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan a saman al'arshin shi saman ruwa take al'arshin tashi wani teku ne ya dauka ya je dora gadon sarauta shi a can yana zamana a nan shi shugaban iblis ke me yake jira duka wanda suka kasance ma'aikatan shi wanda suke yawo cikin al'umma suke samo mi ko kuma suke zuwa suke sa ma mutum sanya bata ya saba ma Allah subhanahu ta'ala. to wannan shekannin da suka yawo a wuni suka dawo kowa na zauwa da rafor ya kawo miyayyau wani kokari yayi dawa dawa ya batar waye sa ya bar hanya kowa ya zo ce ni aikin da na yau na sa shi ya shaƙi ya ce to jika wani zo ce na sa shi ya yi zina to mun jika wani na sa shi ya yi ƙarya jika suna ta zauwa kowa na faɗin nashi na sa shi ya yi kaza na sa shi ya yi kaza sai ɗaya zo sai ya ce mi kuma ina tare da shi ina sa mi wasu wasi da matsaloli har sai da na sa shi saki matar shi sai shi ɗan ya ce madalla da kai madalla da kai zo kai a kusa na za ka zamna kai kinnan yau ka yi aikin da ba wanda irin shi ya san mi saboda ƙohon shari ta buɗu ƙohon shari ta buɗu kowa zai fanta ma neman maganin wannan matsalar da ta hau in matar ce ta kan yi ta shiga tsaye-tsaye in mijin ne shi ma shiga sirce-sirce in yi sa'a in yi rashin sa'a ya hada hannun wani dan tsubu zai gaya mashi cewa magani aka muku a raba ku kai ma kawo abu kaza abu kaza a muku domin ka karya wannan maganin shikenan shi ma ya bi layin tsayin ita ma ta bi can wance ce ta raba in tana da kishiyoyi shikenan a ce wance ce ta muku magani shikenan an raba ku shikenan wannan ya shiga layin shirka shi ma ita ma ta shiga layin shirka to abin da yake nema dama kenan ya raba ka da aljanna ya raba ka da Allah subhanahu wataala shi wannan tsari na raba mutum da mutum yana da nau'ika kala kala akwai wanda ake yi a raba mutum da uwar shi akwai wanda ake a raba mutum da baban shi akwai wanda ake yi a raba mutum da dan uwan shi akwai wanda ake yi a raba mutum da abokin shi akwai wanda ake yi a raba mutum da abokin kasuwancin shi kuma da wanda ake yi a raba mutum da matashi wannan shi ma ya haɗa jin baki da wannan kuma yana zauwa a yaya iya daga cikin abin da ake gano cewa a kowannan matsala ya kasance an samu inqilabul ahwali fuj'atan min hubbin ila bughd kawai kaga mutum ya sawaya da yana san mutum kaga ya sawaya kuma ya tsane shi daga ciki akwai kasarta shukuku bainahuma yawan jaji wannan ya kai karan wani wannan ya kai karan wani wannan yana kuka da wannan wannan yana kuka da wannan na gaba iltimasul a'zar adamu iltimasul a'zar kin ba da uzuri a da ana ba da uzuri idan mutum yi laifi kaza a ce kai tana yiwa bai samu dama bane idan mutum yi laifi kaza a da yana kyautatawa yanzu kuma an samu matsala kawai ba komi ya huce to he ka gani babu ba da uzuri tsakanin juna kawai kamar jira ake kai laifi kada yi kawai shikenan kaga an yi ramfarti an yi ramfarti shikenan an shiga matsala daga ta yi kaza kawai kaga an rita da faɗa an zazzage ta yana yin laifi kaza shi ma an rihe shi an shiga mai hushi an shiga mai gaba ya kasance laifin da bai kai ka ba ya zama matsala ta'azimu asbabul khilaf wa in kana ta'kira girmama abin da bai kai ka bai zama babba abin da bai kai ka ba kawai takan yi misali abinci ne ta ba irin wanda aka ce ta yi ba ko kuma abincin yau bai daɗi ba an yi sa'a ko gishiri ya kubce mata ko shi kenan hizin matsala babba yanzu akwai wanda aka ce kawai yara ne aka tura aka ce ya kawo kudin nika sai ba da dala biyar shi kuma nikan dala sha biyar za ta nika wannan hatsin sai aka ce a dala biyar ba ta nika wannan hatsin sai sha biyar wannan kaɗai zama laifi ba a godiya Allah ya zan ba da abu a yi wane ne shi kenan kawai shi je kima gidanku na saki shi kenan an rubuta kawai wannan abu wani shi kuma na shigo gida da leda ba ta amsa ba a tare nan ta san wahalar da ne na kawo daga shigowa ina shigowa tana zamne yana sa mata a baki komi take ni ba a tasowa amsa ba shi kenan zama laifi to hikima kaga abin da bai kai ka ba kawai shi ya tara na gaba shi ne kalbun kalbu suratun rajul fi aini zaujaki wa kalbu suratun zauja fi aini zauja kawai huskan namijin ya sawaya a huskanta huskan macen ta sauya a huskar shi da dukkanta ko kuma shi ma dukkan shi kawai yana shigowa gida in ya kalle ta sai ganta ta zama wata irin mummuna bai maso ya rabe ta ita ma kuma ta kalle shi ta gani ya zama kawai abin kyama kamar wani dodo ba ta so ta kai shi akwai wanda aka yi irin wannan tsari a tsakaninsu yana shigowa gida kawai ya tarin wari amma warin shi kaɗai ke yi duk duniya ba mai jin warin da take yi shi kaɗai kawai warin jaɓa take bai so ya zama na bai so ya tsaya a gidan duk iya cin abinci da wannan warin ta sa turaren duniyan nan kai da ƙarshe da ya gaya mata ya ce shi wari yake ji a gidan wani ta fiffesa turaren a ko'ina ta yi wanka da shi amma duk da wannan in ya zo sai ya ji tsaki haka daga cikin abubuwa da ake da suke nuna cewa akwai matsala an yi tsaki a cikin wannan zaman to wannan su ne abubuwan da suke kawo a fahimci cewa lallai akwai matsala daga ciki kuma karahiyatul mas'ul li kulli amalin yaqumu bihi tarful akhar duk aikin da ta yi a gidan kawai ka tsane ta in abu na alheri ta yi kawai gani abin haushi ma take baka kai ma an alheri ka mata sai ta rin ganin kawai haushi ma kake bata yau miye wannan miye kai ta gyaggyara ta yi komi amma a ture ta a ce ba ba karahiyatul mashulil makanin lazi ya jirisu fihi a tarful akhar ko kuma kawai ka inda wane yana wuri kaza kai kuma ka tsani wannan wurin duk yana daga cikin abubuwa da ake na asiri a raba tsakanin mutane da mutane hafiz ibn kathir yake cewa wa sababu tafriq bayna zawjayn bisir yace ma yukhayyal ila ar-rajul aw al-mar'a min al-akhar min su'i manzarin aw khulq yace kawai yana daga cikin abin da ake ma mutun da tsari domin a raba mutun da matar shi kokari ake a sauya maka imaj ɗinta a gare ka na da mai alheri sai ta koma mara alheri ita ma a sauya duk abin take tunani a kanka na da kai ne alheri ne ka koma mara alheri ya kasance kawai ba abin da ake kallon ka da shi ya shari idan ta zo tana bada labarin ka sharrin ka kadai take bada labari ba ta bada alherin ko kadan kai man kazo kana bada alherin ka alherin labarin ta baka bada alherin ta ko guda gabaki daya sharrin ta ne kake badawa mala yake cewa yaya ake irin wannan tsarin wai misali ne muka dauka na irin wannan tsarin yadda suke yin shi daga kaji an ce kawo sunan shi da sunan uwashi to shi ne zai mai tsari bai su tambayi sunan babanka a sunan mamanka ake so da sunan ka da sunan mamanka da shi ake gamawa a yi abu ya ce almuradu sihiruhu wa ismu me ke da suna يطلب منه أن يفرق بين فلان وزوجته فيطلب منه سائر أن يعطي اسم الرجل المراد سحره واسم أمه ثم يطلب منه أثرا من أثاره bayan haka kuma sai a ce to a je a nemo wani abu nashi gashi ne riga ce amma wadda ya sa wadda ya zuwa a cikinta ita ake bukata ko wulashi ko rawanin shi wani abu da ya ko harcen shi wanda yake dai jikin shi shi ake bukata a kawo yanzu da shi za a gama idan an kawo sai a sa a ruwa wannan ruwan sai a dauka a je wani wuri inda ake so a je a zuba wannan tsarin da aka yi sai a je a zuba an rami ne a zuba a ciki ya ce daga cikin mafi ƙazamtar abin da ake yi da shi wani sai a gama da jinin al'ada na ita matai a zuba mai a abinci ko abin sha ya ci ko ya sha sai ga mutum wani lokaci ya kamu da cuta a rasa me ya same shi gubar da ya sha ce ta wuce misali ya aka yi wannan wannan bangare na jikin shi ya samu matsalar wannan ga an buga an buga a rasa wata irin cuta ce an ce sai an mutu shi saboda wani ya ci wata gubar da kamar likitoci ba su yi lissahin ta an gama abu kaza da abu kaza an baka to daga cikin hanyoyin da ake bi a mamakin irin wannan tsari to maganin irin wannan tsari idan an yi shi shi ne malam sai ba da wani misali ya ce daga ciki marhalar da ake bi wajen maganin irin wannan shi ne wannan gidan da mutum yake rayuwa a ciki sai an yi fare-faren gidan awwalan saboda a magani ne za a maka wanda zurfan shi sunan Allah subhanahu wa ta'ala ne da addu'i da karatun ƙur'ani to gidan da kake zamne idan ya kasance a wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala bayya su to wanda yana iya sanya rashin tasirin abin da za a maka na ruke misali hoto da ake mallakawa a gida wannan mu kiyaye su abubuwa ne masu shigoha ka zo hotonka kai da matarka a yi a garandir insa kai da ɗiyanka ku zo kawa a cikin gida ko hoton wata barewa ko hoton wani zaki ku zo ku mallaka a cikin gida mala'ikan rahama ba sa shiga gidan da ke da kwai irin wannan ka yi hankali ka hudda ko da a ce ka ji wasu fatawoyi a'a da ka je ka fada cikin shubuha da mugun rawa ga rikin tashi hudda ka zama lafiya abubuwa ne wanda sai ka shubuha tsakanin malamai to hudda ka zama lafiya mazala sallallahu ya ce irin wannan abubuwa akwai matsala a kansu wata rana mala'ika jibril ya taba zauwa gidan aisha yake shiga ya tsaya bakin kowa aka ce ya bi ya me hana shigo ba saboda akwai wani rido wanda ke da kai zane a jikin shi na irin wasu halittu na Allah kenan ka ga mu ma mu kiyaye na hari kenan na biyu ikhraju ma ma al marid min hijabin aw tamima wa harqiha idan akwai wasu layu a jikin mara lafiya ko wasu abubuwa wanda ake zargin ya jima tare da su to ya kasance an raba shi da su an raba su da misali in kaya ne takan yi a kayan aka matsa ne in turare ne takan yi a turaren aka matsa ne akwai misalin da ya bada ya ce akwai wanda da aka tashi mai sihirin a turaren shi aka zuba turaren da yake fesawa kawai da abin yi ida shiga jikin shi kenan kawai sai zama abin da ya zama kenan in akwai irin wannan a kawar da su huruwul makana min gina'in aw mizmar wurin da ake zama a nisantar da shi daga kaɗe-kaɗe waƙoƙi iya daga cikin abubuwa wanda shaidan yake su to ka nisance su ne ka zama lafiya idan kasance an kana da matsala ta irin waɗannan abubuwan to ka nisance wannan abubuwan don ka kama hanyar neman magani na hudu huduwul makamin mukhalafa shar'iyya ya kasance kai ma ka kiyaye kuma da wurin da kake zamne ka kiyaye daga abubuwan da suka sa a mashara misali namiji ya rinka sa zobe na zinariya wani ka gani har ka ake sa ta zinariya sa sarka kamantacce ne da mata ne haramun ne Allah ya tsine ma mai kamantacce ne da mata da mata masu kamantacce ne da maza to namiji sa zinariya ma haramun ne an hana ka kasa in akwai a hannun ka gudata daga ciki ya kasance shi wannan mara lahiya a sanya mashi aƙida ta cewa ya tawakkali Allah ne mai ba da lahiya kuma shi ne mai ɗora cuta wai za marintu ba huwa shi a sami a rai cewa ba abin ya gagara Allah Allah na iya ba shi lahiya a nan take inda ma amruhu ne idan a rara shay'an an yi kula lahu kun faikun na gaba tashkhisul hala tashkhisul hala wa zalika bi tawjih ba'd al-asbab al-marid lit-ta'akkud min tawfiq al-alam shi ne wasu tambayoyi da za a ringa ma shi mara lahi ba don wani abu don a tabbatar da abin da ke damu shi to wannan su ne hanyoyi da ake bi wajen a nuna ma mutum a nema ma mutum lahiya ta irin wa'annan abubuwa na tsahi ko shaidanu da suka tsame shi sai mataki na biyu shi ne ayoyi na rukiya wanda suka tabbata a sunna irin su suratul fatiha ta tabbata a sunna manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu sahabban shi suka zo suka bashi labarin cewa sun je wani gari aka hana su masarki so koma share suna zaune sarkin garin sai kunama ta cije shi da kunama ta cije shi aka rasa ne za a sarki zai mutu sai aka zo aka tambaye su kuna da magani suka ce eh muna da amma sai in an biya ku suka ce in kun yi maganin ko me kuke so an ba ku sai aka dauko kwano da ruwa aka yi karanta fatiha aka ba sarki ya sha kawai shi kenan sai warki aka ba su dabbobi da yawa sai kai wajen mazala sallallahu alaihi sai mazala ke ce mishi waga maka cewa wannan surai rukiya ce suratul fatiha tana da fadala tana da daraja sosai wajen magance irin wa'annan abubuwan ko rashin lafiya ko tsahi ko na makamancin haka daga ciki akwai farkon suratul baqara daga ciki akwai wattaba umma ta tul shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin da shayatin kafaru daga ciki akwai wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batta fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabi al-musakhkhari bayna samai wal ardi la ayatin liqawmin yaqilun tana suna da cikin ayoyin da ake karantawa akwai ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akwai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih har zuwa karshe akwai shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina 'inda Allahi al-islam suna cikin abubuwan da ake karantawa akwai inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahar yadlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamara suratul a'raf ko والنجوم والنجوم والنجوم المسخر بين والنجوم مسخرات بأمره نعم ألا له الخلق والأمر يجي تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين يعني أيون ذاك كرنتاوا نرقيا هكذا وأوحينا إلى موسى أن أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سنة تمند أكي كارنتاوا إرن سوء فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدعو مع الله إلها لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند إن ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إرنس إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إرنس هركن سورة الصافات والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إرن تا آيوين نسكن سورة الأحقاب ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إرن سو يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض إرن سو ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله زوا كرشي إرن سو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن سورة الجن حكا إتما زوا كرشي إرن سو قل هو الله أحد إرن سو قل أعوذ birbin falak irin su kula uzu birbin nas duka suna daga cikin ayoyin da ake karantawa domin amma mutum rukiya da su Allah subhanahu wa ta'ala ba shi lafiya wannan sunan suka tabbata a shari'a wanda ko malamai ne suka zakulo su karkashin ayat take cewa wannan zulumin alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma muna sabka a cikin alqur'ani akwai abin da ya kasance magani ne a ciki magani haka nan wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba isko Aisha da wata ana ruqiya yace a ayi da Qur'ani ne jama'a to wannan shi ya bada malamai suka ce to bari mu zakulo wasu ayoyi da suke da alaka da aljannin kuma bi tajriba sai abin ya nuna cewa hakan yana da akan yayi idan kuma ya fara magana ma a harshen shi mara lahiya za a tattauna da shi tattaunawa wadda bata saba ma shari'a duk da cewa wasu malamai suna ganin bai dace a ranga tattaunawa amma ana magana da shi neman cewa ya huta daga cikin wannan bawan Allah kuma a haka an samu da yawa labaru da yawa wa'anda ta hanyoyin da suke bi wanda kuma sun ma al'umma da yawa magani saboda an dinga ɗaukan mataki ta hana mutane yin wasu abubuwa wanda aljannan suke samu suke shiga mutum kenan ta hanyar wannan ne aka samu ya suke yi su samu jikin mutum ya suke su shiga jikin mutum me yake sawa su shiga jikin mutum kuma sun ba da labaru da yawa akan cewa idan mutum yana zama da alwala ba su iya shiga jikin shi idan mutum yana yawan ambatan Allah ba su iya shiga jikin shi idan mutum yana azkar na barci ba su iya shiga jikin shi sun nuna cewa abu ne wanda yake ba su wahala sosai idan suka zo shiga jikin mutum to wannan almuhim kaɗan kenan daga cikin bayani akan abin da ya shafi sihiri shi dai kafirci ne aikata shi kafirci ne koyan shi haramun ne kata'an ko da a ce kawai daga koya ne don ka sani saboda wajen koyan sai an ringa maganganu na shirka sai an ringa maganganu na kafirci yin wannan kuma hudda mutum yake daga cikin musulunci shi sa malamai suka nuna a rishin dacewa da kuma haramcin yin film ka hoto a matsayin arni kana maganganu na kafirci a ciki ka ce ai film ce duka ba daidai bane ba kenan duk abin da zai kasance zaka ringa maganganu da suka saba ma Allah ko na kafirci ko na shirka wannan abu ne wanda shari'a ba ta yarda shi ba muna fata Allah kiyaye mu daga abubuwa da suka shahi irin wa'annan abubuwa ya kasance muna dawama da azkar muna kiyayewa yaranmu mu ringa musu mu ma mu ringa yi kada mu ringa saki abu ne wanda fasilaman kai kana ganin ba komi bane kai kana ganin kai ba komi gare ka ba ko baka cikin wata ni'ima ko baka da ba kai kowa ba kai kai ne kake ganin haka akwai wani wannan abin da kake ciki shi ya dame shi akwai wanda shi concurrence bai iya tolerant concurrence ya ke ce ma tolerance na concurrence akwai wanda shi kawai ya samu kishiya kamar bai iya maitirize ya yi kokari ya yi kwazo wajen ya ci galaba ta hanyar kokarin shi da kwazon shi a shi sai ya fito ta hanya daban ita kuma rayuwa kwamba ce kullum concurrence din akwai ta akwai wanda zaka samu a wuri guda kana son abu shi ma yana so akwai wanda kuma matsayin da kake da kuma shi yake so biya ya kokari bai samu wannan da kokarin shi a sai dai a ya ce bari ya fito ta hanya ya hallaka ka ya ji maka ya gusa ka ya yi kaza ya yi kaza kuma kullum rayuwa kullum kokarin neman ci gaba kake kenan ba a zamna muke haka kullum neman ci gaba muke kullum cikin wasu sabbin al'amura muke shiga don haka kan mu ringa wasa kan mu ringa wasa mu ringa shiri kullum mu ringa ambatan Allah mu ringa azkar mu ringa abubuwa wanda za su kiyaye mu insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala zai kiyaye mu daga dukkan mai tsahi ko kuma aljani ko iska ko na makamantan haka ko ido abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh